أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiƙih ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi na matunar risala li Abdullah bin Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala a yau muna ranar alhamis biyar ga watan rajab shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda rajab yana cikin ashhurul hurum ko shine wanda yake daidai da ishirin da biyar ga watan sha biyu watan desambar dubu biyu da ishirin da biyar miladiya in sahat wanda yau da ake cewa menene noel ko to Allah tsare mu Allah mana gafara zaka ga wasu daga cikin ƴan uwa musulmi wai har suke taya kristoci cewa yau noel suna taya kristoci yau yau ne menene ranar da astaghfirullah kalma ta yi muni ta yi girma ta yi muni bai yi dacewa ba ga kowane musulmi ka zo ka taya Kirista murnar wannan salloli da suke ciki bai yi dacewa ba ko da wasa saboda mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin Allah bai baddala maku wasu salloli da suka yi wannan ba idul adha da idul fitr to mi ya hada mumini musulmi da shiga sallolin Kirista? Allah tsare mu karambani ne wannan mana Allah tsare mu ya mana gafara ya kare mu daga haka idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya za mu tashi a yau muna cikin babun matan tako bihil alsina wata taqidu bihil af'ida min wajibi umuri diyanat wannan kenan ko mun tsaya insha Allah gabar da malam yake faɗa cewa wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu wa anna Allah yab'athu manya mut malam ya ce ka sani dai cewa ita sa'a ranar tashin kiyama atiya mai zowa ce larai ba fi ha babu kokonto ko kaɗan a cikinta wa annallaha cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su manya mut Allah yana tada wanda ya mutu wa'annan sa'ata atiyatun la raiba fiha idan aka ce as-sa'a yana daga cikin suna daga cikin sunayen ranar tashin kiyama an gane ko zaka jin ne ne yawmul qiyama sa'a taghabun ko tana da sunaye yawmul hisab duka tana da sunaye ranar tashin kiyama idan aka ce ranar tashin kiyama ita ce wani wuni ne wanda Allah subhanahu wataala zai tada bayu tun daga na farko har na ƙarshe domin a tsaida masu mizani a masu hisabi wannan ranar ita ce famin ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wannan ranar ita ce menene ranar da kafiri yake cewa mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wannan ranar ita ce yawmut taghabun ranar kamun gab wannan ranar ita ce rana mafi tashin hankali an gane ko mafi firgita a rayuwar mumin da zai iske wanda yake cewa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد kaga tashin hankali ne zaka shiga na hutar hankali ranar da yara ƙanana wildan suke yin hurhura firit zaka gansu sun firgice ranar da kowa hankalin shi a firgice yake wanda ba wai wannan ba har annabawa da manzanni wa du'a'ul mursalina yawma izin rabbi sallim sallim Allahumma sallim sallim rana ce warda duk wata firgita da kake tunani baka taɓa samun ta ba kamar wannan ranai ita ce ni ranar tashin kiyama to cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala firgicin ranar nan sai Allah subhanahu wata'ala ya aje ta daga cikin ilimin gaibin shi shi kadai ya san rada za a yi ta sai ya sanya ta cikin mafatihul ghaib wanda la ya'lamuha illa Allah kamar yadda suka zo cikin karshen suratul luqman ko inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wannan sune mafatihul ghaib su guda biyar din nan wanda ba wanda ya san sai Allah daga ciki shine inna allaha indahu ilmu sa'a shi kadai menene yake da ilimin ranar tashi kiyama an samu mahaukata kala kala iri iri su ce tal'a ne za a yi tashi kiyama tal'a ne za a yi tashi kiyama tal'a ne idan shugaban mutane gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san yaushe ne tashi kiyama ba idan shugaban mala'iku gaba ɗai mala'ika jibril alaihi salam bai sarrayawa ne tashi kiyama ba wani ifritu ya isa ya haɗa ma ga ranarta wai ka ji ana cewa wane ne dutse ya sarto daga ina ne mine ne ya gangaro zai zo ya haɗo ma duniya duniya ta wargaje ta watse shi ke ra'anta da kiyama in shiwa aka zo ha ka duba cikin hadisi jibril ya ce mai a yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni ani sa'a ka ba ni labari akan tashin kiyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wata irin amsa cewa mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ba wanda aka tambaya bane akan ita tashin kiyama yafi wanda ya tambaya sani ba wanda aka tambaya bane waye aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba yafi wanda aka tambaya sani waye ya tambaya jibril kenan da kai da ni duk ba mu sani ba to idan wa'annan wa'annan guda biyu a duniya ba san tashin kiyama ba wa isa isa ta ina ji wani ma ya hoto kwanan da ya ce leven sanka tashin kiyama ko yau ne leven sanka ne to to Allah wani gafar wani ma ya hoto zaka ga cikin rezo sosai ko mai bato yau ne leven sanka ne to wani yana ina ina labarin shi hasbunallahu wa ni'mal wakil gaskiya mutane sai a hankali kuma sun yi imani da shi mai wato wai ruwa Allah mana gafara shi ma safina tuno wace yake sanye ina ji jira yake ce wa farar tannur fabarna amil fiya suka iske shi suka ji a yi tashi kyamai hasun Allah wa newa luke Allah mana gafara wallahi to wannan shi zai nuna ma daga cikin musibin tashi kiyama dajjal in yazo sai ya sha mutane da yawa wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka ka duba ka gani duk wanda ya gashi dai ya san wannan in ta kai wallahi ta tsuniya ta yi shiga dadin gaskatawa a ce ma da kura da zaki ai ka san duk da aka yi dai ta tsuniya ka san menene to gwada ka gaskata ta tsuniya da ka gaskata wannan magana dan ka ganshi yana ne yana tayawo cikin rizo sosai a dan renin wayo ne dai kuma suka yarda da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah mana gafara to wannan ba su san tashin kiyama ba waye ya isa ya faɗi yas'alukan nas qul ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata to kuma kawai shikenan yas'alunaka anis sa'ata ayyana fima anta min ila rabbika muntahaha ayoyi da yawa kamar su cikansu wanda suke nuna cewa tashin kiyama tashin kiyama yana gaba Allah kaɗai ya san lokacin da za a yi shi babu wanda ya isa ya faɗa maka yaushe ne tashin kiyama sai dai Allah subhanahu wataala ya ba, ya ba wato rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu alamomi da zaka gane abinda Allah ya ba da sani cewa ranar tashin kiyama an yaushe za a yi ta ran juma'a a ciki aka hayi aka halicci annabi adam a ciki aka huddo shi daga aljanna a ciki aka sashi aljanna ko sannan tashin kiyama a wancan hadisin a ranar juma'an nan dai za a yi shi shi yasa daren juma'a daren juma'a dabbobi zaka gansu tirri mizizi duk basu cikin yanayin su in kana kiwon dabbobi ka ɗauki wannan satin ka yi etiri ɗin dabbobi amma gobe ne juma'a to ka kalle su gobe insha Allah ka ga yanayin da suka yi tun daga daren juma'a har zuwa asuba har zuwa sahiya ka kalle su ka gani yanayin su sannan kuma gobe ka ƙara kallon su ka gani zaka ga basu da walwala ba ɗaya bane ba tun ran juma'a sun tunzura banda mutum da aljan an gane ko mutum da aljan su ne suke cikin gafalar su iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin ayamun tashin kiyama suna da yawa daga cikinsu sai suka rabu kashi biyu akwai alamatu sa'ati sughra wa alamatu sa'atul kubra alamomin tashin kiyama ɗan kankana da alamomin tashin kiyama manya daga cikin kankanan suna da yawa manyan su ne suka zo su guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamatu sa'atul kubra wannan su goma ne za su zo ala tatra za su zo kai dai da kashi tattara kasan dai ya ne tarar da su na Allah ba da gafara za su zo alattatura za su zo a successivama za su zo successivama wannan yana bin wannan eh wani ya ce kamar ka cire tsakiya ko tabzi sai ka sake ta ya za su zo tarar haka za su zo da kaji wannan kawai wannan da kaji wannan ba a jimawa za ka ji wannan su kuma suhra ɗin ba yau batun aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamar tashin kiyama suhra saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mi buistu ana wa sa'aka hataini an aiko ni ni da kiyama kamar mi kamar wa'annan ya nuna ya tsotsin hannun shi guda biyu masu albarka shine wannan manuniya a sabbaba ko sabbaha ita ce manuniya ko an samu ta sabbaba saboda in zaka yi zagi ko kai kashe da ita kake yi an samu ta sabbaha kuma saboda tasbihi zaka ga da ita kake yi shine sabbaba an gane ko manuniya da mi wusta ta tsakiya sai ya nuna su yace mi kamar haka aka turo shi ka gani to yanzu kenan ita kuma wanda mai sunanta da Hausa an san dai binsar ce da larabci wannan hinsar binsar ko ustaz abawa ya hau to da hausa mai su dasu na'am amma kuma duka sassu da wannan da faransai ko Na'am. Allah mara gafara. Kaga aiko Rasulullah ya zama ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama mi kankana. Haka Allah ya ce mana iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. lalle alkiyama ta ja kuɗo kusa kiyama ta matso ga kawata ga maka wata ya tsage suna kallo da suka a nuna masu aya wata ya tsage rabi ya yi ta rabi ya yi ta ittarabatu sa'atu wa sharqal qamar daga cikin alamomin tashin kiyama wanda muka gani misali mu dauki misali alamatu sa'a na hadisu jibril da yace mai akhbirni ani sa'a da yace mai mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il mai tambaya ba shi fe ne mafi tambaya ba wanda aka tambaya bane mafi sani ga wanda ya tambaya an gane ko sai jibril alaihi salam sai yace akhbirni an amaratiha ka bani labari kan mi alamomin tashi kiyama ya za a yi a gane ta matso rasulullah sai ce mai mai an talida al'amata rabbata ha baiwa za ta aihi uwar gijiyarta baiwa za ta aihi uwar gijiyarta ala sabin misal fasarar da malaman hadisi suka bada bai wannan ita ce umma islamiyya al'umman musulunci da ita za a haɗu kuma a cucuwa musulunci da musulmai zaka ga cewa Ibrahim, Ali, Yaqub musulmi dan musulmi da shi za a haɗu a zo kuma ana cuta musulunci ana musulunci makida ana musulunci tadabburi ana dabbara musulunci da musulmai yadda za a ya kare da su shi kuma musulmi ne kuma uwar shi da uban shi da kakan shi da kakan uwar shi da kakan uban shi musulmai ne kuma kawai da shi za a cuci musulunci kenan ka gani yau muka zo wannan zamani ba yau bane ba ko kuma an talidar amata rabataha ko kuma ita wato mace ma'aihiya da aihi ɗan da zai dinga ikonta yana zamne ko tana zamne uwarta ta yi shara ta yi wanke-wanke ta ɗora abinci ta meko mata ta kawo mata Malam yana gaya mana ya ce sai mata ce mamu bai yi daɗi ba ka duba haka gani kai yanzu kana zamne kamar uwarka ubanka ya tashi yana aiki wanda kai ya dace ka yi shi ko ka samu cewa wai uwayensu suke wanke musu kayan da zasu sa uwar shi ke mashi wanke har ya aure kuma yana nema albarka kuwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah mana gafara Allah kare mu al'umma islam ko kuma mace ta aihi ɗa ko ɗiya wanda zai dinga ikonta ka ga ma'aifiya tana tsoron ɗanta tana tsoron ta ma ɗanta magana ta mashi magana ko ya ɓata rai ko kuma ya zaburo mata ko kyalkishis kwamsa to ka duba ka gani tarbiyya da aka baka maka yi tarbiyya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya in baka ba da tarbiyyar nan ba wallahi zaka shiga uku na harko za a tambaye ka shi ɗin naka ya shiga uku kai ka shiga uku ai ana ganin wai soyayya ce ka yi ma yaro da abin da yake so wallahi ba soyayya ba ce a'a ka saki ka kama ka cije wurin tijewa wurin saki ka saki ka rungumi ɗiyanka ka nuna musu ƙauna amma da sun ɗan zame damtse wallahi ka ciza in ta kama ka zarge su ai mana a zo a ce wani shatiman corporal yantardi a striptaman yantardi ko a cikin addini a addinin musulunci akwai inda an kawo ka aje bulala a gida in aka aje an aje bulala saboda shi kenan kawai in kai lahi a nuna maka in ka kara a zarge ka tarbiya ta kaskashi-kashi akwai ta magana haka ne ko a maka magana amma hada a zamnar da kai kuma wallahi wani yaron wani yaron kana shi ko shi gwada a bashi kashi da a mashi hada eh da a mashi hada gwada a bashi kashi in kana neman misali ka zo kanmu mu da gwada a bamu kashi da a mana hada wadan shi ma yake na yayi ta ma ba ibe sai kaga kawai Allah mana gafara to da aka gane a gida ka tsaro hada sai a sai aka wasa buga kwata kwata da kai lahi sai a hada akwai hada akwai a sa hannu a canza ka kawon misali fadl ne ko lokacin hashatul wada ko annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare sai wata ta zo tana mashi tambaya take ma annabi tambaya kan hajji ko sai shi kuma saurayi ne kaga mu kuma saurayi ga budurwa hasana mai dan kyau ka gane hasana ce sarahatan ta zo tana ɗan tambaya sai ya dinga karkato kan shi yana kallanta annabi ya kare shi ya saki Allah mara gafara ƙarshe dai rasulullah sai ya kama kanshi yana kallon ta ya kama kanshi ya juyo kanshi ya karkata shi daga karta kasan saurayi da budurwa an haɗu polis da muwan ne an gane ko polis da muwan ne Allah mara gafara to kaga akwai tarbiyya ta me ta hannu akwai tarbiyya kuma ta kashi eh akwai ta kala-kala ne amma kankashe kuma ta kashin ana shi ba kankashe saboda ka bi mataki mataki mataki kal ka zaman to kai kullum bugo bugo eh eh kai lahi ana baka kudin recreation a ce saboda da lahin ka an rage yadda dai baka baya azabtu ba kuma ko ya je wani abin akwai ta shuru a kalle ka a kyale ka san irin wannan a kalle ka a kyale ya yi ciwo jira kake kai das kuma a ƙara a tuno da wancan ba hawancewa ba akai to duka wannan tarbiyya ce ba wai ɗa ba hammata tarbiyya kake bata aka ce ka mata nasiha azuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna can malamai da suka fasara sai suka ce darban khayra mubahin bugu wanda ba zai cutar da ita ba kaka mata bugun sa'a wala annabtan yace wala tadribul wajha wala tuqabbih kalka bugi huska huska wuri ne mai tsada wala tuqabbih kalka munanta in ka munanta ka san wannan ya yi ciwo bai warkewa to kaga tarbiyya kala-kala ce ka tarbiyyatar da ɗiyanka iya tarbiyya tarbiyya ta kirki ka ɗora su tarbiyya ta addinin musulunci wayin rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yace tazawwujul waludal waluda fa inni mukasirun bikum al umam yawm al qiyamah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku auri mata wanda kuke kaunar su masu aihuwa kuma saboda ina son in yi alfahari da ku ranar tashin kiyama kai kana tunanin da irin yaran mu na zamani Allah mana gafara da su ne annabi yake cewa zai alfahari irin ɗayan zamani da irin su ne annabi yake cewa zai alfahari in ba mu gyara tarbiyyar yaran mu ba yaro yana yaro karami dan shekara biyar in ya tabka ma wata tsiya ko kai dan shekara 20 baka isa ka yi ta ba wani kakanku na bakwai bai san tsiyan nan ba to a haka ne kake san annabi ya alfahari da al'umma na ranar tashi kiyama shi yasa dole sai an kula da tarbiyya ka kula da yanda zaka ba da tarbiyya ka yanda ya dace sai ka roki Allah ya kama maka sai ka kasance barka cikin da ku aka nuna alamun tashin kiyama an tali da al'amata rabbataha ya ce wa an tara al-kuffar al'urat mi'alat ri'a sha ya tattawalu na filbuniyar kaga wanda za su ke yawo ne ba takalmi saboda talauci aurat suna yawo rabinsu zir tsiraici alat talakawa ne su makiyayan ƙananan dabbobi kasan ka ji ana kiyar raƙumi da shanu sabe dirkwa akwai abubuwa amma wasu 'yan awaki ne ake kiyo da wasu 'yan tumaki haka ake yawo da su ya tattawwalu na filguniyar duniya ta juye sun zama su ne masu mi masu kuɗin suna tsawaitawa a cikin gini tsawaitawa ya zo ruwaya bi akwai ruwaya wasu awa akwai ruwaya benantawa an gane ko ya tattawwalu na filguniyar suna tsawaitawa a cikin gini kamar alama mun tsoha? na'am? tuni an wuce wurin tuni an wuce wurin sannan daga cikin hadisan da suke nuna alamati sa'atul kubra ko sughra afwan akwai hadisi da yazo a cikin sahihul bukhari wanda rasulullah a cikin shi yake cewa la taqumu sa'a na'am hatta yuqbadu al-ilm wa taksaru az-zilzal وتتقارب الزمن كو وتظهر الفتن ويكسر الحرج وهو القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيض wannan a cikin bukhari ya zo ko tashin kiyama bai zauwa har sai an samu me Allah subhanahu wataala sai ya doke ilimi can mun ga la yaqbidul ilm intisa'an Allah in zai doke ilimi bai doke shi fitiki daya ya yake doke shi yana ɗauke shi da mi da ɗaukar malamai yanzu ka yi tunani ka gani duk malaman nan namu in suka tai akwai ramfilasa ka duba duk gidajen uwayenmu malamai ka gani demaniyar general ha aksari gogan in ya tahi turan plasan din nashi bai kai shi ba mun fahimta duk in ka je gidan malaman namu ka duba ɗaya bayan ɗaya wasu malaman namu ma in ka je a gidan nasu babu ma khalifa kuma babu ramfalasan ɗin shi kuma a gari irin shi ya tafi ka duba malamai duniya da ake ta mutuwa kuma ilimin bi yake baya yake sannan za a samu yawancin jahilci jahilci kala-kala kowa shi kenan ya ɗauki hulan malamta rawanin malamta ya dora makan shi kai yanzu ana maganar malamai in ana maganar ɗalibai ma kan zo malamai wallahi duk ba mu amsa da sunan ɗalibai ba duk ba tullabul ilm bane ba mu kan mu zo kan ayi butun wai malamai da mun ba ba mu ba kai ɗalibai ba inda ake inda ake hirar karatun amma yanzu zaka gani cewa kawai mutum da ya da ya karance ba ya harrace ba kullum muna ba da misalin nan da ya karance ba har da bace ba ya karance lahallarin shi ya karance hadisi goma zuwa ishirin a cikin al'arba'in annawawi shi kenan kawai ya zama malami mufti diyar kowace fitawa aka kama ya sani kuma babu la'adari shi ganin shi in ya ce bai sani ba kawai ya yi ɓaramɓaramin kwamba ya yi ɓaramɓaramin kwaba ka duba haka gani shi ne ya ce sai ya yi saura babu wani alim ita hazin nasa ru'usan juhala sai mutane su ɗauki menene shugabanni jahilai malamai jahilai sai su yi masa fatawa ba tare da ilimi ba sai su ɓatar su damar su ɓatattu ne kuma sai su ɓatar Allah tsare shi yasa wallahi nake mai yanwa ɗalibai nasiha mu ji tsoron Allah kan mu ɗauki girman kai mu ɗora ma kanmu kan mu ga cewa mun karanta littafi ɗaya biyu uku mu yi dibin mu ma wai mun shigo da'irar malamai kuma wannan mu fahimta muna haɗe shi ba tawadu ba hakikatan ne muke haɗe wallahi ba mu iso da'irar malamai ba dan duk wani me ake ce mashi wani a ce malam wani malam wani malam wani kawai ana amsawa ne dan al'adar bahaushe ce ana ce ma mutum malam sai ka ga gungurgumin jahili a ce mashi malam wani kuma ya amsa amma maganar malam kai in ka san menene malam in ka shi za a ce ma malam kwana da gudu zakai amma wai haka gani wasu daga cikin shabab ka kira sunan farar suna suna suna fushi baka ce musu malam ba yi wallahi akwai su su wai malamai ne kawai eh shi mufti diyar ne ya je can ya bude group din shi ta wa'azi can ya bude group ta fatawa can ya bude wane ne sai ka saurari in ya kwamsa wata fatawa wallahi sai ka gani cewa mun shigo zamanin zauren fatawa ya bude eh hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma in ka bincika ahadarin nan sai ka kamo shi eh bai iya tada baki amma muftin mata ne kai a sha'anin mata ba ya hukumi wahala ba a fatawa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi iqtarabatu sa'a sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wallahi ina mamu nasiha mu guji wannan ma'azakadin da muka shiga mu guji wannan tashin hankalin da ya zo mana a cikin wannan zamani mu kaskantar da kanmu mu tsaya mu yi karatu don kwambar da sauranta abin hau ba hauka ba ne ba kuma ka san abin da zai yi baka takaici a cikin duniyar nan a cikin addinin musulunci kullu man habba wa dabba kowane tarkata ba ta yana da ta cewa a cikin addinin musulunci kullum muna haɗe wai sai kaga an zo misali a masallaci za a yi wani abu kadiyya na addinin musulunci kowa siyasa baki ko kaga an zo ana cikin wata tahiya ta addinin musulunci kowa siyasa baki bawan Allah ba kasancewa ka an haihe ka a musulunci bane kai shekara 40 50 70 a musulunci shine ka san komai a musulunci ka bar ɗaliban ilimi su yi bayani ɓangarensa kal ka sa baki a musulunci ka sha makanka musiba ba ɓangaren ka bane ba abin da ke damunmu duk wani da kake ganin shi sai ka yi magana a ce tun kan a auri uwalka in aka ce ma a auri uwalka da wuri aka ma an gana ma a ce gaban ma aka yi uwalka mu za ka gwada maka za kai kuma kai da baka zo ka karanta ba baka ga yadda abun ba yake ba a karantar da kai ba kawai inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asari fi sabilillahi addini bai san haka bai san haka ka san shine kullum muke wadi ba inda aka hirenawa kamar musulunci ba ta yanda za a yi kullum ana ba da misali da doktor doktor ya baka ya ce sha magani kaza zuwa kaza sai ka ce kai wannan doktor din ya gane bari mu sha kaza doktor ya ce ma intervention za a ma ka ce bari na yi kai na a gida je ka tsaga kanka shi ya tsaga kanka yan intervention din sai addinin musulunci da aka rena kai ba doktor ba in ka zo misali gini za a maka ka ba wanda mason plan ɗinka ya ce ma a a yi kaza bin shi kake don mi sai ɗalibai ilimi da malamai in sun gaya ma ga yadda addinin ka kake kata da jirga kaga wannan wannan abu bai yi ba tilka idan qismatun diza zalunci ne wannan ka yarda da can ka yarda da musuluncin ka to Allah mana gafara jahilci zai yi yawa rasulullah ya ce daga cikin alamomin zamani zai matso juna a wata ruwaya yake cewa sana ta kunu ka sha shekara sai ta zama kamar wata daya ko wa shahar kal juma'a shi kuma wata sai ya dawo kamar ranar juma'a tsakanin da Allah duka yaushe ne muka yi juma'a a wal juma'a yace kal yawm ko yace shi kuma juma'a sai ta zamanto kamar rana daya kai ka ce wallahi jiya ne muka yi juma tuni ga tanar take wayo wal yawm ka sa'a an gane ko wuni ya zaman to kamar mi kamar wani dan lokaci na wuni kamar awa ɗaya suka ce haka shi kuma wannan awa ɗin kamar ka sanya ma karmami wuta kenan kamar ka ce sai gwada ɗaya yanzu in ka samu karmami wuta ya yake cinya mun sa karmami ba zana ba abin da yake jikin fe na hatsi kasan fe na hatsi fe na hatsi in ya bushe barakallahu fi fe na hatsi in ya bushe fe guda na hatsi in ka kashi ka sami wuta yake cinyewa huf kawai an wuce to yanzu hon muna cikin lokacin nan zaka gani cewa me lokaci ya sha kudu ya shiga cikin juna ya game ya game Allah mana gafara na'am fitintunu za su yawa fitinu fitinu fitina fitina ta iyali fitina ta mata fitina ta diya fitina ta duki fitina ta yi yawa ko ina illa man rahima rabbuk Allah kare mu sannan zaka gani an samu yawan kisa kaga duba kaga yanda aka mai da kisa a duniya yanzu sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam sannan kuɗi za su yi yawa a wata ruwaya annab sallallahu alaihi wasallam cewa sai a ba wani mutum dirhami dubu ko dinari dubu amma yaji kawai an bata mashi rai ba au kama qala sallallahu alaihi wasallam ha ai mana lokaci ya zo lokaci ya zo yanzu kuɗi ya wadata sahaba suka ce malam muhammad kuɗi ya wadata ka yarda kawai ba haka bane ba sahaba suka ce inda zaka yarda kudi ya wadata a lokacin su ko kuma salaf zamce maka in mutum ya samu riga guda uku tsoro yake ko duniya ta kama shi rigarka ta sawa kayanka complete uku gare ka sai ka dinga tsoron duniya ta kama ka malam Musa nawa gare ka to kaga bai sa da kayan shi ba kayan shi na sa bai sani ba su uku hadisin ka'ab ka'ab bin malik wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat ka'ab bin malik da yace ya ka'ab bin malik abshir albishirin ka cewa ina baka ɗayan rigar nan tawa rigar shi nawa biyu gare shi da ta jikin shi da waccan ta gida yace na baka waccan ɗayan rigar tawa ka duba ka gani in ka ɗauki usar sharabil yana ba mu labari a cikin darasin in an zo cewa mun samu wadata yanzu ya ce su ma a nan suna yara misali don ka shigo gida ka isko ma'ayyarka ta kwanta ana hudda mata kwalkwata ko ƙanwaka ko yakka ana hudda kwalkwata a kanta hadi jiddan ayi ba ko kuma ya shigo kawai lahiya lau abu ne wanda ba na matsala ba gidan kowa akwai ta babu wadatar kaya kwalkwata gidan kowa akwai to kai yanzu tsakani da Allah aka ganka da kwalkwata kaga malam basha yana huddota daga gemu kaga akwai matsala to din ne ke kawo ina abubuwa sannan ka duba ka gani irin cuta ta misali kaman kazuwa duk abin da dauda da rishi yake kata duk suna ina irin cuta na makeduwa ka san makeduwa mai kama dan yatsanka har sai ta cire dan yatsa suna ina irin cuta na kurkum kurkum yake ko kurkum kurkumi ko kurkum wanda yake tsutsa da take shiga cikin kamarka duk ina suke kaga duka irin wannan cututtuka ne na rishi na babu abin na talauci na rishin wadata to yanzu kuma wadata ta wadatu haka ne ko sannan yanzu in ka lura na'am a'a yo kudi akwai su amma albarkan ne basu da yarda eh babu hinan ne amma kudin akwai su kudi sun wadata ko ina yanzu a baka misali budijan niger a 2005 bai kai 'yan miliyar ba haka ne ko yanzu kuma ha hmm? bidice bidice na kasafin kudi baro wasa Allah ba na gafara 2005 bai kai 'yan miliyar ba eh kaga ai kudi sun wadatu sun samu lokacin ya zo ya zo Allah mana gafara na'am sannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama suhura rasuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin alamomin tashin kiyama suhura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana din musibar da ka shiga an gane ko in kana son ala haddin waya ala ma'anar waya in kana son ka yi ma musibar ka kasin ciwon musibai ka dinga auna ta da musibar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk musibar da mumini zai shiga bai kai ba ta rishin annabi yace mai urjuza sinniya ne yace ko yace wa fi rabi'il awwali wa fati khairir rusuli أظلمت المدينة وأصبحت حزينة وقد بكى الجميع وانهارت الدموع بفقد ذاك الهادي من شرف النوادي صلى الله عليه وسلم رسول النبي صلى الله عليه وسلم تاهي قوة مصيبة بابنك ne ya rasu tuno annabi ya tashi danka ne ya rasu tuno wata musiba ka shiga ba wata musiba da za ta kai musiba rabuwa da sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin me daga cikin alamomin tashin kiyama sughra yawan mata mata su yawaita maza su yi kadan an gane ko kowa ya sani Allah mara gafara a waccan ruwaya aka ce sai ya kasance mi alaba na ruwaya mace hamsin tana namiji ɗaya yake ɗauke da mi da yauninsu ka duba ka ga yanzu misali daga cikin inda zaka gane in aka je yaki suwa ake kashewa maza in aka zo mai ake ce mashi yawan hatsari aksari maza in aka zo yawan mai ake ce mashi rishin lahiya aksari maza in aka zo neman kuɗi maza to kuma aksari kuma wurin haihuwa zaka ga masha Allah mata suna yawan wannan duk da cewa aihuwan mata malamai da yawa sun yi bayanin cewa in matarka ta fara aihuwa ma diya mace yana daga cikin alamar baraka da ke wadda wannan matai lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai Allah ya ce ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman ya sha dukur sai da ya fara daga wa ina sa Allah mana gafara daga cikin alamomi wanda hadisi ya tabbata na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan shan giya yawan shan giya a yawaita shan giya an yi modernizar shan giya Ye- la haula wala quwwata illa billah alcohol yawan shan giya masu yawan shan shi mala ya ce sai sun yi a hankali akwai jiyika a shayi ba giya bace ba ita gilla ita gilla wallahi shayi ba giya bace ba ya ce mi da yawan shan giya ya zama to shan giya kamar wasa abu na gaba a samu yawan zinace-zinace zinata koma a duhu yanzu wai ka gani a cikin shabab ni ho an taɓa yin gardaman nan da ni wani lokaci muna cikin neman ilimi muna yamma mun zo wata fada wallahi ake cewa ustaz bai yi aka ce kana jan isi an yame ce ce fi so ba ce haɓa da Allah wallahi mamaki ake fada ce ta irin mutane normal ka gane sai da na yi mamaki wallahi a yanzu ma nan ma ya zo ana mamaki jan a gan shi lahiya hasbun Allah wa ni'mal wakil sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wannan su ne kaɗan daga cikin alamatu sa'ad sughra su wa'annan kenan da yawa daga cikin su mun gansu da yawa da yawa daga cikin su mun gansu kuma muna cikin garin su kuma ba su kenan ba annabi ya bada alamomi da yawa da kagan su kawai ku jira sa ku jira kiyama an gane ko wannan kenan to su kuma kubra manya-manyan sai annabi ya ce su guda goma ne za su zo a lattatra kenan su da ka samu daga cikin alamun sa'a saura akwai bayanin da ya zo madina tana da ƙoha bakwai ko yanzu biyar gare ta ko shida saura biyar gare ta ko ko sun yi ta shida Allah bana gafara. Yau ta shidda da ta bakwai ana iya yin ta rana ɗaya. Eh? Ana iya yin ta rana ɗaya ko? Yanzu munan misali garin nan ƙoha ƙoha shigowa na gare mu. Hudu ce ko? Hudu gare mu. Eh. Ta arewa ta gusun ta gabas ta yamma su kaɗai ne. Ba a samu wata ta karkatatta haka ba. A karkato tana haka. Ta murya ta magarya. ina ta agarif ta yi a akwai wata ok biyar ke da ku ne ku yi kusa da kai to kubra annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito su ya kawo mana bayanin su a hadisin da Huzaifatu bin Asad ya kawo bin Usayd kai ya kawo su guda goma ne mun gane ko yake cewa itala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar fa qala ma tazaku ma tazakurunkum qalu nazkuru saa qala innaha lan taqum lan taquma hatta tarawna qablaha ashru ayat annabi ya isko su suna cikin muzakara ya ce mi kuke tunatarwa mi kuke tunatar ma da junanku ko mi kuke tattaunawa kan shi suka ce mu muna tattaunawa dai ga shi dai kan sha'anin menene kiyama kan sha'anin tashin kiyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa ku sani dai ita wannan tashin kiyama ba za ta zo ba kiyama ba ta tashi sai sun kunga wasu ayoyi aya ai alamomi alamomi guda guda goma fazakarar dajjal sai ya ambata dajjal zan mu zo fazakarar a wannan ruwa fazakarar dukhan sai ya ambata hayaki idan zan mu zo sharhi su ɗai bayan ɗaya insha Allah dajjal da dajjal dajjal an samu dajjal saboda ƙarye shi kasan malaman hadisi suna istibalin wannan wurin sharhi wa ta'dil ko a ce fulanun dajjal da an ce malawa hadisi sai ya jarwa tafi wane dajjal ne mugun makaryaci ne da an ce wane dajjal kai ma kasar ruwa shi ya kenan da kaji ruwa shi ikona kan wadda ba da kuma dabbar da za ta hutu wa tulo'i shamsi min maghribiha na'am dukkan awwalan summa dajjal summa daba sannan sai tulu'i shamsi min maghribiha billowar rana daga mahadarta mun gane ko kamar rana sai ta je yamma kawai ta huto gobe in kana jiran rana ta huto daga ina eh le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest les quatre points cardinaux sont le sol no wace kala sai wannan sai en ko to sai ka gani le soleil se lève à l'est sai ka tashi kana jiran le soleil se lève à l'est sai ka gata el se lève à l'ouest Allah bana kafara Allah kare mu daga wannan lokaci na tashin hankali ya ce mi tulu'i shams min maghribiha wa nuzulu isa ibn maryam sabkowal isa dan na na maryam an gane ko alaihi salam isa dan na na maryam yana ina Allah ya ce wa qawluhum inna qatalnal masiha isa ibn maryam rasulullah ko sai Allah ya ce musu mi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bar rafa'ahu Allah ilayhi to za a sabko da shi yana daga cikin manya-manyan tashin kiyama alamomi wa ya'juj wa ma'juj fitowar ya'juj da ma'juj da Hausa ma ya'juj da ma'juj ake ce musu ko kasan da yawa daga cikin kalmomin hausa larabci ne sta'araba ne duk kalmar da kaji da hausa akwai alif walam al to bincika ta mice ce larabci ce tika albasa allo almakashi alkaki alkalami diga larabci ne alkaki mi suna alkaki da larabci alkaka na ya ce ba mi ya juju da majuju salasu khusufat za a samu khusufi guda uku ko khasfun fil mashriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi jazirat al arab kasa ta kasafe an gane ko manya manyan zilzal kenan haka ne ko sannan sai mi khasfun bi jazirat al arab ya ce a cikin hadisin wa akhiru zalika ƙarshen wannan na ta khurushu min al-yaman wata wuta ce zata hoto daga yaman tatrudu nas ila mahsharihim zata kora mutane zuwa taron mahshar shine a Hausa aka ce mi gudun fanfalage ko yani gudun fanfalage ko shine Allah wa daga fara a ce ai ta gudu gudun fanfalake gudun fanfalake ake ce mishi to wannan Naam. Naam. Zan mu zo kan shi insha Allah. Naam. Zan mu zo kan shi insha Allah. Ai ga sharhin sunan ɗaya bayan ɗaya. Kaga wannan alamomin su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za su zo da kagansu to shi kenan lokacin kiyama ya zo ya zo manya-manyan alamomin shi ne kubra suhura tun lokacin bi'isar rasulullah suka fara kuma har yanzu kuma suna cikin zuwa shay'an fa shay'an an gane ko to kubran su ne za su zo a haka alattatra wannan guda goma da aka zana kuma yana daga cikin abubuwan da suke tada hankali tun daga nan duniya an gane ko to bare mine ne eh me ake ce mashi bare in an je can kaga shine faqad jaa ashratuha na farko dukhan zan mu zo sharhi su ina shi lokaci yayi bai shiga ko al'ambal mu bar sharhin alamatu sa'atul kubra sai darasi na gaba sai mu tashi akan bayanin sharhin su ɗaya bayan ɗaya haka da ko insha Allah sai mu je da su ɗaya bayan ɗaya tare da kowane sharhin shi wanda su ne da kagan su kawai za a yi mai za a yi tashin kiyama insha Allah shi ne kaga ya salukan nasu anu sa'a kul ilmu ha'in قل إنما علمها عند عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا gobe dai ran shuma'a sai a kasa kunne a ji Allah wani gafara Allah kare mu ko alamomi ko dai ba su ba eh alamomin kuma yana daga ciki za a tada kiyama a saman damalmalallun mutane damalmalallun mutane ka san damalmalallu yasu yasu shi yasa Allah subhanahu wataala kai ya nuna mana wannan tashin hankali kuma ya ɗauke mu muna cikin masu cikakken imaninmu da ya ne. muna fata Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan mafuza ɗin da firgicin nan na tashin kiyama da tashin hankalin nan na tashin kiyama in za a yi su sai dai mu ji labaransu ka san akwai wanda ba san ana yi ba saboda hadisi ingantacce sab'atun zilluhumullahu yawma la zilla illa zilla mutum sinfi na mutane guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya su cikin inuwa al'arshe shi ranar da ba ba wata inuwa sai inuwa al'arshe shi silfin nan na mutane guda bakwai ba su suna canza na karkashin inuwa al'arshen Allah Allah samu na ciki ya sanya mu kuma cikin wanda suke mushawara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan muna sa haka sai mu yawaita mi sallah saboda sahabin nan da ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tambaye shi ya bashi yace murafaqatuka fil janna annabi yace mai awa ghaira zalika dan shabu ne annabi ya tambaye shi me kake so tambaye in baka yace a annabi so nake in yi abota da kai aljanna annabi yace awa ghaira zalika ba baka tambaye wani abu ba kuwa baka baka san wani abu dai sai yace zaka zaka wannan dai shi nake so annabi sallallahu alaihi wasallam mana ka san yanzu irin yaran mu ne na yanzu ta zai annabi a roka mana Allah kudi malala ka shi dukiya Allah mana gafara sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai a inni ala nafsika ala kasratu sujud ka taimaka min da karantarka a yau yawaita yin sujada wannan hadisi yana nuna ma cewa mai sanya kasance wato tare da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a aljanna sai ya yawaita mi sallah yawan sallah sallah ka yawaita nafila tabarbaran ka sallar dare ka tashi ka dauki wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ce mai aka yi mi umil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila su kuma sauran sahabbai sai aka ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layl wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kaga su ma sai suke tashi mu kuma yanzu nan in ka bincika mu tsakani da Allah wani daga cikin mu nan ko da yawa daga cikin mu rabon mu da tashin dare tun da aka ce tun da aka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ta ramadan wannan wutiri ta karshe ta ramadan wallahi ina ji da yawa daga cikin mutum shi bin tashi ba sannan kuma in muka in aka ce Allah samu abokanta annaba aljanna kuma da gudu zan mu ce amin haba fi sabilillah dibo ayqarin haza wa zak fi sabilillah kai kana son kaza kuma kana nan haka baka ba kamo hanyar ba kenan sai mu zagi mai da nan ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu satin sama sai mu tashi dai ha'ilau wa anna sa'ata atiyatun tunda ba mu yi da fasara shi ba ko kenan sai mu tashi alamatu sa'atul kubra sharhin hadisin eh Huzaifatu bin Usayd ko radiyallahu ta'ala anhu fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne gare mu Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara shi ya share shi daga kirzan mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu abinda shine daidai اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهائج كل من عصينا بالدعاء ومن عصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا واقض هوائج كل من له حق عن وله يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم اجعلنا من رفقاء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kind of.